إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markaz ahli sunna da jama'a wanda ke mulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba sha hudu ga wata na haka na ko? sha hudu ga wata na zalƙada hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da ishirin da biyu ga watan biyar dubu biyu da ishirin da hudu a darasinmu na sha biyar mun tsaya cikin daidai hadisin na alkai su mandan na saukin nan kenan za mu tashi hadisin abi huraira na yunus islam mar tarkum ala ilm kenan yau insha Allah za mu yi darasi na 16 cikin littafin riyadu salihin darasi na 16 insha Allah a darasin mu dai kenan insha Allah za mu tashi yanzu an abi huraira radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم min husnul islam lamar tarku ma la yani cewa iya daga cikin kyakkyawan kyautata a ce kana da musulunci ingantaccen musulunci lahiyayye ka bar abin da bai shahe ka ba ko bai amfani gare ka duniya ko lahira da mala'ani da abin da bai ma amfani duniya ko lahira ka shafe lahiyar don nan ba lana ce abin da bai shahe ka ba duka dai ma'anai da abin da bai maka amfani kurin akwai duniya ko addini bai ki ba ka ɗauki lokaci na neman gyaran rayuwa ta duniyar lahira neman abinci haka ainihin malamai na ce masu hikima ɗan adam bai da lokaci guda uku imma lokaci na amfani ko neman lahirarka ko lokacinka na duniya ko na barci saura kuma zai zuwa asara gare ka ba su fa'ida gare ka mai dai amfani imma duniya imma lahira imma lokacin barci saura lokatayya ta kuma da biya samu wannan kai da jinsu to nan dai iya tabbatar da kyakkyawan musuluncin mutum ingantaccen addininka mutum to ya bar abin da bai amfani duniya ko lahira sai hadisi na tara kai na Umar bin Khattab radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yus'alu ar-rajulu fi fi madraba mar'atuhu fi madraba mar'atuhu ba tambaye nan ma'anar ruwaye Umar ke bar labarin a inda ruwaye ta zo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yus'alu ar-rajulu ba tambaye mutum fi madaraba mul'atahu akan me ya bigi matar shi nan kenan idan mutum ya bigi mata akwai ba ta kashi ba ta mbe shi me yasa ka ba ta kashi wannan shine ma'anar ruwaya illa ba ta da inganci kina ba za mu kawo hujja da shi ba akan mutum in ya taɓa ta koya banna a ce ba ta mbe shi ai da mai kama ku ruwaya da ma namiji ka ku tambaye ni kurin ya jibge da ya kare shi kenan ka bincike shi ya ga wannan ruwaya ba ta bata ba da kan da ba ba wurin ta bane ba tabbata ba gaskiya sai babin fi takawa kenan za mu tashi farkon babi na magana a takawa mun ce takawa a hausa garkuwa inda bayanin salaf akan takawa babban manuwarta kare ma kai azabar Allah ta ina mutum ke kare ma kanshi azabar Allah guje ma mana aikata abin da aka ce ka yi mana ka a rasa ka inda aka ce ka zo ka a rasa ka inda ake neman ka a shara'a kuma ka a same ka inda aka hana ka shi ake cewa mutum mai samun takawa wata rayuwa ce ake cewa ta taka tsantsan mummuni bai rayuwar gaba gadi kurin abin da ya ga dama mai daji aikata domin da zai aikata kurin gaba gadi a mun iya rayuwa yana taka tsantsan yana gudun saba ma Allah kuma iya neman abin da yake yardar Allah ne abin da Allah ke so na bauta ma Allah shi na ga cikin magabata da ke fassara ma'anar mai takawa misali za ka ɗauka mutum ne ya shiga cikin daji an ce wadda daji ga cikin duhu ne ga kwalabe ga ƙayayuwa ka yi hatara ta yadda za ka yi ga ƙaya ga kwalabe ga dai haɗari ko mace zai abu dai mai cutarwa kan ta duwanda ke ciki wanta ya zai tahiya cikin takatsantsan da ya ɗaya daga kawai shi sai ya diba ina ta faɗa duk kawai da ya daga duk mai wani halin zai diba ina za ta ɗora kai za ta ɗora kaka zai tahiya cikin taka tsantsan iya gudun ya wada kaya ko wani kwalaba ko wani abu mai cutarwa to haka mai tahiya mai imani tahiya cikin rayuwa cikin takawa cikin taka tsantsan shi na ka ce a kan haka kenan mai imani a kun hali kun lokaci cikin tunani ki idan abu zai ci sai ya bincika zai tunanin abincin daga yana ki idan ka ɗauko loma za ka sa baki duk mai takawa zai tunanin daga yana take wannan shi ne takawa in abin sha ne in wani wuri za ka in a wani wuri kake a zama ne mai wannan wurin allah ya da a zo kokowa bai da ba wannan abin allah ya da a ci ba don abubuwan shi ne rayuwa ka yanzu na rayuwa ce ta mai imani cikin takatsatsakan a takaici ya ce ƙalar lahu ta'ala ya yi wallazi na amanu takwallah haƙa tukati don ya kawo da ta mutum allah ta musulmi na ya kawo maka dai magana Allah subhanahu wata'ala ya kira masu imani ya yi wallazi na aminu ta kulla haka tukati ya ku masu imani ku ji tsoron Allah iyakancin tsoron Allah sai ka ya ce wa ƙalar Allah ta'ala fata kulla musta ta'asu ku ji tsoron Allah bakin iyawo to wannan magabata suna mata tafsirin su ce ai wannan aya fata kulla musta ta'atun ta shahe waccan aya ta ittaqullaha haqqa tuqatihi to shine ne imamu nawawi ya kawo ayoyin guda biyu sai yake ce maka wa hadil aya wannan aya ma'ana ta biyu zace muksar mubayyinatul limuradin min al-ula kenan tana mubayyinat mata al-mubayyina mubayyin tana bayyanar da muradin min al-ula tana bayyanar da manufar hukunci da aka fata kullum mata ta'atu ai ba an ce tsoron Allah ba da aka fata kullum wata kullum wata kullum haka ta kwace wai tsoron Allah iyakan yin tsoron Allah to ya kan tsoron Allah ai ba a ce kuma zaka wuce gona da iri fata kullum mata ta'atu kai tsoron Allah ba ki iya waka bai ture kai tsoron Allah hakikanin kai ga yin tsoron Allah kenan ma'ana ta kace dai wannan aya yace ba ta shaye waccan tana bayanin manuwar aya ta farko da aka ce kun tsoron Allah ta kullu haka tuqati yin tsoron Allah ba ki iyaka haka nan zaman da manzon yake cewa idza amartukum bi amrin fatu min mustata'atu wa man hatukum an fastanibu kenan ma in dai umarni ne nayi fatu min mustata'atu ka ka baki iyawarka ba kenan nan shine fatu min mustata'atu kenan kai baki iyawarka Allah la yukallifu nafsan illa ma ataha ko illa wus'aha Allah bai dora ma rai abin da yake kashin shi kenan ai shi ne fasu maka bayani shi ma manawi wannan ayoyi guda biyu ba wata ta shahi wata ko illa kurin bayani ne da ta kai tsoron Allah iya ka jin tsoron Allah to baki iyawarka ne baka baka abin da ya kare ka nan kenan da karanta a wata ruwa tana karantar da mu akwai bambancin aiki da maganar kauracewa zan misali barin ƙarya barin shan giya barin zina na ce ni ban iya bari abin ya mani wani barkariya ya mani wani shakiya ya mani wani imoni a wannan ba su da bane ba nan shi sa wai ce wajen aiki za a mata kun bi aman fautu min musu ka'atu in dai umarni na aiki ku kawo batun yawo amma ma na hatu kuma anu fashtin nubu gurin in hani ne kurin kaurace mishi ba uzurin ka ce ne bane bane bane bane shan giya bane bane kariya bane bane cin bane bane modi wannan ba hujja bace bai cikin magana sanan ba shi ake ne ba bangaren aiki shi zaka kawo baki iyawa ka amma bangaren kauracewa abinda Allah haramta kurin ka kaurace mai lokaci guda gaba daya babu iyaka yace wa qala ta'ala ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida dinda magana amma Allah ya kira masu imani ku ji tsoron Allah yace kun ku yi magana magana ta daidai magana sawab an ce magana ta daidai ba kalmar ta kalmar shahada to amma an ce hatta wajen magana kakka yi magana mai kulukulu ko mai dokar ma'ana biyu mai shuba yi magana sak don ka hori an gane mu nuka kullu an ce hatta cikin rayuwa cikin magana mutum ya kaurace ma yawan karin magana su da karin magana ta kawo mai nukiyawa maganar ya dauki mummunan ma'ana ya rike a zuciya shi kamin kasa kai kuma kake ne ba kuma ka magana magana sakkur wanda an hudu ko an gane ma'ana ta kullu shi ne da shan kasa la taqulu ra'ina wa qul unzurna da Allah ya ci murai da ana la taqulu ra'ina wa qul unzurna kuran ra'ina da dauka ma'ana ta dauka ma'ana da ka sama ta dauka daga ra'una suka suka ne su kun kun kace kun ku ci unzurna kalma ba ta dauka shi ba kullum Allah yana magana ta magana mai dauka ma'ana marke da marke kai magana wata ke sakkur wanda ba shi ba cikin ta kuran kenan nan dai Allah ya magana jin tsoron Allah kuma a yi magana magana ta daidai sakwa da babu wata shubaha babu kwana kanta yace kai wal ayatu fil amr bit taqwa kasratu ma'luma ta ayoyi kuma suke umarnin aji tsoron Allah suna da yawa kuma dai an san su ba suna da yawan gaske ba yawan ba da san su ba dan zake da kullum Allah umarni ji tsoron yace wa qala ta'ala yanzu bayan da maka dai umarni da Allah yayi na aji tsoron shiga nan baban shi ne ko sai zaka maka samara amfanin jin tsoron Allah me fa'ida ake samu idan mutum ya lazumci tsoron Allah ya ce wa maitakin la ya ji Allah makaraja wa rizuku min hasa da hata kaji daga cikin Allah ce dun wanda ya ji tsoron Allah ya ji Allah makaraja din da abin rikici Allah zai baka mota koma mai akwai koma mai ne bangaren rayuwa ne bangaren addini Allah zai baka mota dukkan lamarinka kina mai takawa yana da garanti a wajen Allah Allah zai ba shi mafita daga duk halin da ke ciki wata ruwa nan sarasa ke cewa man taraka sha Allah la awada wallahu khairan minhu don da bara wani abu dan Allah Allah ya hana sai ka bari don shi Allah zai baka zai canza maka wannan marakin maran alherin da alkhairi inda da Allah ka bari shi mutukin laji Allah maharra don da ayi tsoron Allah kana ga lalle matsala ce kai baka da kudi kuma ce ga wani aiki ne aikin haramu ne aikin haramu ne babu kai kuma kada aiki ya ba ba ka wani aikin haram to ka kai mai imani to za ka yi tsoron Allah ta ka doka Allah cin Allah haram cin haram misali na samun shakar misali misali ga shi dai ana ɗaukar ma'aikaci a gidan giya ko gidan modi kale-kale an ɗaukar ma'aikata kai ka kwaje wajen wani aiki irin aikin kudi haka hudu ana afin lefa ana nema to kaga wannan duk da kai baka aiki kuma aiki mai kudi kuwa sani to ka nan sai tsoron Allah in ka ka bari tsakanin alkawar ka ƙi don kada ka ci haram Allah zai cira maka halak akan haram kin tabbas ina kaunin Allah ne ma'ana don da shi tsoron Allah Allah zai bashi mahuta kan duk halin da yake ciki kuma wa rizuku min hasalatis Allah zai arzuta ka daga inda ma maka tsammani kana nan ka bari kana ga alama ka to Allah zai baka abin hanyar hanyar ma da baka tsammanin Allah ya kama arzikin ko an ji arzikin ne kenan da muhimmanci nan kenan fa'ida ta jin tsoron Allah Allah ya baka mota daga dukkan wata mushkila ta rayuwa sai wata aya Allah ya ce in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadl azim Allah ya ce in tattaqullaha in dai har kuka ji tsoron Allah yaj'al lakum furqanan Allah zai sanya ku mana masu bambanta tsakanin gaskiya da ƙarya za mu ci bata da shari'a duk har da kace Allah zai baka mota za ka gane kwal gaskiya da bata ji tsoron Allah da iya yaba kariya ga mafi imaninka za ka gani tsakanin gaskiya da bata kuma wa kafir an kum sayi'atikum Allah zai kankare muku kurakuran zai yaye muku nan kurakuran ku ya gafara ya gafara ya gafarta muku wallahu dhul fadl azim kuma da ma Allah Allah ma abutum fadala da kun fadala mai dinka yanzu kai Allah kai zaba ku yanzu ba ka da cikin fadala tabbas ka ji tsoron Allah nan fa'ida shi ce Allah zai baka wayewa cikin ganin gaskiya da ƙarya kuma zai gafarta ma kurakuranka kuma zai baka daga cikin fadalar shi mai girma ma'ana ke ya ce wal ayatu fil bab kathiratu ma'luma shi ma dai ayoyi da cikin wannan masaloli na sakamakon ji tsoron Allah irin fa'ida da ake samu kai tsoron Allah suna da yawa kuma an san su ba dake ba ya ka ayoyi ba wannan sun isa ya ce wa amma hadis amma bangaren hadisai kan wannan mas'ala ta jin tsoron Allah ya ce kan hadisin farko kan babu ya ce ana abi hurairar ta radiyallahu anhu qala qila ya rasulallah man akramun nas qala ataqahu فقالوا ليس عن هذا نسألك قال فيوسف نبي الله بن نبي الله بن نبي الله بن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعن معادن العرب تسألوني خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا متفق عليه أبو ركب اللبان تشوى wani ya zo ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah man akramun nas a mutane kaf waye ya yi karamci ya yi kima matsayi daraja a wajen Allah sai ya ce a taƙahu mahijin tsoron allansu wanda ya kwanci tsoron Allah cikin mutane ya karamci don haka Allah ce ba ya Allah ce in na karamu wanda lalata haka Allah ce in na karamu wanda lalata ƙaƙu ma Allah shi ne nasa ƙurani in na karamu wanda lalata ƙaƙu ana ba su amsa da wannan maganar cewa akaramun nas a taƙahu don haka Allah ce sai suka ce laisa an hada na sa'aduka ba muna ma tambaya ba ne ba kan magana tsoron Allah ko kaza ya tsoron ba na bada magana sai ce yi kenan tun da yanzu ba abu ne ba na alaƙar bawa da Allah suke tambaya tsoron Allah suna tambaya ne na daraja ko matsayi to in wannan ne sai ce fa Yusuf in dai nasaba ce a duniya dangantaka wanda ya kowa ƙololuwar dangantaka yusuf alaihissalam ce domin shi nabiyun layi binu nabiyun layi binu nabiyun layi binu khalilun layi shi annabi baban shi annabi yaƙo kakan shi ishaq annabin allah baban kakan shi ma annabin allah ibrahim annabin allah duk duniya ce ba mai wannan daraja wannan nasaba irin tashi nasaba sai gida gida hawa hawa wannan shine ƙarfin hujjar masu kawo maganar ture kisa da ta shahara a wajen masu yin tafsiri ta ayyuan yusuf alaihi salam cewa annabawa ne wanda kamar ibn kasir haka sauran malai masu hakikin magana sun ture sun ce ba abin bai da alaka ayyuan yusuf babu wata hujja da za a ci annabawan Allah ne bayan an haka dibi abin da suka yi ya sa mahalin annabawa akwai ƙarya akwai yaudara akwai kisa akwai neman kisa akwai cin amana da abu da na lalaci da yawa ya gama cikin wannan kisa duk da su ma sun yin amma a ƙarshe allah gafarta musu ta mashi annabin allah ba ba yin suna ce annabin wani daɗin duniya ne ya gyaru ba annabin allah haka ne a ce daɗin duniya ne da ta ce daga baya zama mutum kwarai annaban Allah dama Allah ya kare su kira ba su kariya tun farko ya cikin akida kirista su kawo labarin wani aka suke gaskiya ma duk ba annaban Allah Allah ba tun tashi Allah ya ba su kariya ba da ba su gyaro ba su zama daga tutu ya kenan ƴan wani su matsayin su daban wasu masu laifi ne sun tuba Allah gafarta musu amma ba annabawa ba ne wannan iya daga cikin hujja yanzu inda har ƴan wani su annabawa ne annabi ya ce yusuf wannan abin kadai shi kadai ne wani mai matsayi ai da ya da ya ce da yusuf da yan uwan shi tun da dai cikin sa daya dan daga taka daya ce duka sai daya gobe duka sai daya gobe gaba daya amma annabi shi kadai ware su shi kadai ne wani dangantaka haka ne inda har yan uwan shi kuma da nasu qur'ani su ya zufi ne ya kubiya ya yan uwan su ko wannan nasu qur'ani ne ya da yan uwa amma ka ware guda shine mai wannan matsayi kenan sauran iya tabbatar maka ba annabawan Allah bane ba kuma labarin annabawan da bai da inganci daga Allah ko daga bazan da Allah ya ku sallallahu alaihi wasallam da haka da kullum bayan Allah ne yan wani sun kur to yau kenan dangantaka ta in dangantaka ce da annabi ce da Yusuf ne suka ce da mu dai laysa an hadha nas'aluk ba wannan muke tambaya ba nan san su yi magana akan asali tushe na larabawa ma'ana wani gida ne cikin wannan gida wata kabila ta coach nan suke so a zo sai yake ci da suka ci a mu ba wannan muka tambaya ba sai ce fa'an ma'adinin arab ta sa'aluni kaga nan musu ba nan suke so a zo ba kuna tambaya ne akan tushen larabawa a gidan larabawa wanne ne suka yi a cikin larabawa ya ce khiyarun fil jahiliya aya ba sanan ne duka biyu suna tarihin su wanda hiyayu mutanen kware a lokacin jahiliyar kusa ne kenan kowane gida matsayin shi iya nan mutuncin shi iya nan amma idan faƙo sharaɗi sun musulunta sun fahimci addinin Allah shi da tabbatar musulunta matsayin nasu kai matuƙa sun musulunta sun gyara matsayin su yana mai gushewa sanannu suna nan suna da kima kima kenan kimar ka tana samuwa da addini duk matsayin ka babu addini shirme ne shi ne ce matsayin su iya nan suna nan da matsayin su na jahiliya in dai mutanen kware ne a jahiliya yanzu ma gida ne na kware amma sharaɗi idan faƙuhu in suka fahimci addinin Allah shi ne magana ta shara kenan kenan dushe dai jin tsoron Allah addinin Allah shine mu sai ana abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-dunya hulwatun khadira wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzur kayfa ta'malun fattaqu ad-dunya wattaqu an-nisa fa inna awwala fitnatan bani isra'il kanat fi an-nisa rawahu muslim abu sai da ke bada labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a duniya hulwatun hadira duniya wata aba ce da dada mai daɗi daɗin sha daɗi kuma hadira tana da abin burgewa yadda nan ya ka ɓangaren ɗanɗano daɗi ya kawo hadira wajen gani ka taɓa ka gani duniya na abin burgewa ko ci ko sha ko ganin abin burgewa cikin ilimi ke duniya wata aba ce yace mai daɗi kuma abin sha'awa haka Allah shirya ta yace wa inna la mustakhlifukum fiha Allah ya kawo ku ƙasa kuna masu maye mai juna wannan su zo wannan su zo shine khalifa tun ba liba Allah suna matsayin Allah kamar Allah ka matsayin a kuna halitta ce mai mai juna dole wata muni a nan ka samu in shekaru dole ba wani hikima ba wani mai so mara so dole wata muni haka ba wani ba tunda kai shi ɗari ka zo nan ban tsama ka samu wani ma za ka samu mutane kamar mu a wuri kamar mu za ka samu mutane irin mu amma ba mu wani ba wannan kuma abin haka Allah tsara ba wani tsarin wani bane ba haka ne ba ya kaso ba ba ya kare da ba ba ya ka imani ba kama ka imani haka za a yi ba bukata ka imani haka ne Allah tsara to yace ita duniya haka take rayuwa ce wannan yazo mai majuna dan haka Allah ya kawo ya sanya ku a cikin duniya fa yanzu da kaifa ta'amalu ya kawo ku ya dora ku iya kallon ya kowa me zai yi in shi ya ce yan misali zaman duniya kan na kaddara misali wanda sun ɗakin jarrabawa haka muke tsakaninmu da Allah an kawo mu ɗakin jarrabawa ana ba ku lokaci awa kaza a ba ku abu rubutu da kayan da komi amma lokaci gaje ku haidadde in lokaci ana sibici kowa abin da ya iya cikawa mai kwarai wanda samun da bai samun ba ana ta yi ana ta yi in lokaci ya kare ana jiran wani ka zuwa ka gangama kuma me ya saura resulta sakamakon abinda kuka yi a wani awoyi a cikin wani ɗakin jarabawa to haka za ka ɗauki duniya a matsayin allah ya kama ya aije mu da mala'iku da komi da shirin da komi aiki aka ba mu kuma ana diban mu me muka yi yadda lokacin mutuwa mu za ka ɗauki ranka za a tattara takardu kuma magama kiyama ita kuma kiyama a can ake sakamako a nan duniya aiki aiki a can lahira ake ba da zuta sakamakon abin da aka yi to matsayin rayuwar duniya da duniya haka take na yawa kowa nan wuce ake yawa take mutum bai ganiya don aka busa mare tun daga cikin goshi da mun da muke zaune a nan da mai hurura da mai bakin gashi mu muke zaman jira da ke kani duka na mutum zaman jira muke wallahi kowa zaman jira da ke aje masallaci aje kasuwa aje wurin hira aje ina ne duk kana kana zaman jira yaushe zai zo mai dokar rai haka ne tsarin kowa zaman jira ke ina bai gani duk aka ya kawo kurin jira ne da abu nisa baka hasa zuwa bakko amma shi mai dokan bai baka shawara kada kai naka shi lokacin ne ba shi bai ba ba ruwa ina kake kana masallaci kana gidan giya kana kasuwa kana wurin aiki shi ba ruwan shi a kowane hali ta hiya ki babu inda ba ta hiya ko a likita ko akan hanya ko ba inda ba ta hiya hikima Allah shi za a mai nazar mutum ba ci ga inda an je ana dan jimawa ba a mutu ba ko ana dan kaza kaza kana dan tauri ka jima babu inda ba yi ko a sama ko a ƙasa a amurka a rasha a horeshi a dubai a saudiya a ka'aba a gidan giya ma duk mutuwa ki abin da bayanta kun babu na ci gaba a ta duniya a yi ƙasar su sun ci gaba wajen ilimin kimiyya ilimin likita su sun ci gaba can ba mutuwa yadda ke da kabari a damagaran haka yake a washington haka yake a paris haka yake a tel aviv haka ke a tehran ko ina kabari yana akwai shi kuma yadda ke da likita a nan can ma akwai likita a ci abaci asu a nan sun ci gaba a rashin lahiya ƙarya ce ko ina ku babu inda ba abin da ya gani kowa haka yi mutu ya kamata ya gane san matsayin shi ka san matsayin ka mai ke jiranka shi ne kura magana kura me yake jiranka a rayuwa kura shi ne kwanta ka tana kura lokaci gare ka in kare za ka yi da kai kura wani wata da Allah sa ɗauki ramu cikin wani cikin aiki kwarai shi ne kwarai ya ce kenan inna duniya hulotun hadira duniya wata abace mai daɗi mai kyawo mai sha'awa wa inna la mustaqlafukum fiya Allah ya sa ku masu mayewa a cikin wannan duniya fa yanzura kaifa ta'malun yana dibawa me za ku yi wani aiki za ku yi ta ka ce fattaqud duniya wa taqun nisa ku yi hattara na ce ku yi hattara da duniya kar ta shagaltar da kullum la tagun kun hata duniya da ya la tagun la tagun kun hata duniya kar duniya ta ruɗe da ko abun ruɗin ya dewa cikin ta kuma wata kun nisa ku ji tsoron mata matricin mata sassa ka daji manzon sa yake cewa ma ra'aytu ta ta ta muke cewa ban gaba wata halitta ta na kasta akal wadin adab lubrijin wahid min tumi za kunna annabi ce ban gaba wata halitta ma'ana da ruwaye ya ce ban gaba wata halitta ya ce mai rigaggen addini da rigaggen hankali amma yanzu ta tahiyar da mutu duk hankalinka sai ka tabaro ka kamar mace ita kamar kuma mata ta ban gaba halitta mai rigaggen addini rigaggen hankali wa za ta tahi ta rinjayi mai ƙarfin hankali cikin maza kamar kuma mata duk abin da ya ta kai da kai ta tabaro ka sa kumiya fakirci mata ba duk abin da ya ta kai ta sa ka daji haka manzo Allah haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mana ka ya tara ya tara da ita ka san matsayinta yace fa inna awwal fitnat bani isra'il kan fitnata farqan fitna ta bani isra'il kallamar mata ne su ma kan mata da halakata su akan mata me suna kawo cikin wannan dole abu ne cikin nake da saba shari'a ba banu isra'il lokacin da suna abun yaƙi jihadi suka yi wannan musa irin da annabi haka suka yi jihadi musa ya jihadi isa ne a cikin yaƙin a cikin abun isa ne su a ta ba jihadi isa bai jihadi ba isa ya kare ma gudun hijira kullum shi gudun hijira mutu shi isa bai bar jama'a zo a buga a zo a yi karwa kun shi mai wazini in ta ɓace kun su tsere su haka na kwarar kullum su ba su wazini ta ɓace a kwarar kun su tsere kullum sabar garin shi ma ya mutu yana gulguje yana gulguje haka almajiran suka yi su ba su tsaya ka buga ba su haka a lokacin iyaye kullum cikin kai da kawo suke ba sami zama karin gamuwa ba iyaye an ce lokacin da cikin makici da aka musu wani cikin da ake cewa ba dan waye da cikinsu ne sai da aka zo sai ya ce abinda za ku kare Musa da mutanen shi yasa aka shirya mata kyakkyawan mata wannan kisa da ake aka cikin aka ta saba shari'a ba ta bari Isra'ila kuma abinda ba saba shari'a ba yana kata wannan suna kata sai suka ce a tura ta wannan matan da aka wa suka aka ce mata kyakkyawa cikin cikin sauran cikin maganar kawuran aka ce wannan matan a tura su cikin tawagan Musa a sake su su shiga cikin sojojin Musa su sun san hadarin zina kuma da mu cikin jama'a dama kullum akwai akwai komi akwai masu imanin gaskiya akwai masu kaima akwai masu komi a ciki wannan mata da aka shirya a suka kwalliya ya ka tura ma sojojin Musa a cikin su ga wani suka ne su daman kasan soja a yi nisa da gida musa iya ja iya kuyi har kuyi tsoron allah iya iya ji kai su kyale shi kuran su kyale shi kuran suka suka suka kama kuran a wani cikin ta yi aka anan suka yi aikin banza suna yi allah ka wata alloba gaba ɗaya cikin su zana gaba ɗaya allah zai wata wata alloba kowa duka suka ta kama alloba gaba ɗaya aka ce har musa ya da shi cikin abu da gaba da aka tashi aka raure wajen mutum dubu saba'in suka mutu ba su tashi ba allobin zina guda gudu zina guda ce sun san bala'in zina wannan zina ta mutum ɗaya da ya yi ta ja musu wani bala'i ana kama misali hatsarin zina sun san da ita da kake guda ga ainihin nan hada hada gidan karuwa ala kyale ko ala kyale ko kusan kamun zai maka bane ba idan suna ga kuma ainihin hada gidan karuwa ainihin ba abin da aka yi wannan tsaya cikin talara ta Allah ba dan wa abin bai bane ba da ba to gaba da Allah ya ji garin ba zina da magana ba ya Kano ba ya auren shi yadda ake a turi haka ake a nan ƙasar ƙasar musulmin liwadin liwadin suke a nan ma'ana yi da ala ƙyar ba shi bane cewa shi kenan ba a yi tsoron kama Allah kuma sama abin da Allah zai su ma wancan kiyaba da yana da kansu ba su ma wancan kadiba sun yi sun yi aiki su kenawa har Allah ya kwada annabin Allah a garin Lut ko da rana kama su shi ma annabi ya tawazi ya tawazi ba abin da suka bari kai ba ba da rana ba kuma ga mai shekara da wuce yawa zama duk wa'azin da yake har azabar ta zo ba su wasa ba ba su alama wasawa kai har ma malakun da Allah ya aiko don tsiyata don tsiyata har malakun da Allah ya aiko su saboda azabar su kansu aka nihe su da liwaɗin malakun da Allah ko suka nihe su da aikin banza don lalaci ya kan lalaci kama yadda lokaci ne yanzu suka ci da musamman da musamman duk labari ina ina ina mu ma'idon subha wannan labarin wani mutanen lokacin zai yayi a zuba ce lokacin su lokaci ya kare to kuma Allah ka azaba kenan ganin Allah ya talala an yi lahi Allah ya kyale kakkace wai wai shikenan an kare ko ba lahi bane ba me Allah ya ce Fir'auna Musa addu'a yayi ta Allah ya kada Fir'auna jama'a Allah ya kada su kare Allah ya ce Musa ka kada shi kada jubata da wata kuma fataki ma Musa Allah ga Musa Musa amsa addu'a ka kaje tarihin kayan Allah kada Fir'auna shikani aka nan malamtar suna ce akalla kai shekara arba'in tsakanin tsakanin wannan adda da halaka da fir'auna ne ba zai lissin haka an jima nai musa ya adda amma ka taya ka tsobar maya idan lokacin fir'auna ne idan lokacin da Allah su idimi da fir'auna cikin ruwa fir'auna ya tsira ka tsira ba a takaice ne kan mutum ya dauki talala kamar gafala ce a istidaraji ne Allah ke mutum istidaraji ne kaka ce mutum ya sha shikenan kamar ya ce banza an kare kenan a takaice dai wannan magana ta fitina ta bani Isra'il annabi ya kashe mai hankali da mata shine farkon fitina ta bani Isra'il da mata mata misali ka cewa ma tarakatu ba'di fitnatan atar ibn zamin nisa annabi ce bayana ban bar fitina mai cutarwa ba ga maza kamar mata haka manzo Allah har har hadari ne Allah kiyaye amin سي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى ولا عفاف ولا غنى النبي cikin addu'a da yake yi iya roƙon Allah ya Allah Allahumma inni as'aluka al-huda ya Allah ina roƙonka ka bani shiriya ta musamman daga wajenka wa tuqa ka ba ni jin tsoronka nan da lika ruwayar kenan har annabi yana roƙon Allah Allah ba shi ɗabi'a ta takawa kenan abin roƙanin ka roƙi Allah kada dogara da ashirin kai ka zane a ka riƙa roƙon Allah ya baka wannan ɗabi'a ta takawa ka roƙi Allah ya baka ita magana kenan shi ne kawo kawo ruwa nurin addu'a yake Allah baka takawa dan zai mata sai mata kara bota kenan annabi ya addu'a Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa Allah ina roƙonka shiriya da tsoronka wal afafa da kame kai nan kamewa daga dukkan abin da bai dace ba shine alfafa kamewa daga dukkan abin da bai dace ga mai imani ba wal ghina Allah ina maka roƙon wadata Allah ka wadatar da ni annabi ga wace ce wace ce wadata ta ko ce wadata yace inna ghina gina nafs lissa gina an ka sa'ada lakin gina gina nafs yace wadata ba wadata kai bace ba matar bane ba kamar ke material gidaje motoci kaza kaza muleka abin ki ka tara annabi ba shi ne wadata ba wadata ta kiga wadata zuci inda zaka gano da haka sai ka rayu cikin masu dukiya inda kike jin maganarsu da rayuwarsu kaga wani ya mallaki milirka ya imani ba shakka hai mutu abin da ya bari ya gani ce sha amma iya da ruwa iya jeji iya tsoron talauci iya jajen matsala matsalar ruwa matsalar iko matsalar kaza matsalar kaza iya ma jajen matsala ta rayuwa kurin tsada kaya zai maka yaji kamar yana baka da kobi a lokacin da makai wallahi kaga mutum leburan shi mai imani ya shi nutsuwa leburan shi wallahi ya yake ya kare ya samu na abinci hankali shi kunce je ibada ci layar ya barci layar lau shi kuma kun barci ma ya sha babun nuka kwayoyuka wasu ke barcin Allah wasu sun sha musakinat akwai shi wallahi ya sha magani ya sha maganin barci yanzu ya kada nan kaya a far wannan kudin su yi kaza a hannu wani bai ka ba wannan ya dace kaza ya kaya wani kaya a ruwa wani kaya a hanya ya zo ko bai zo ba wannan kurin Allah ya kasa barci barci bai yi wa lokaci ko ne kwashi kayan ne ga alama an yi kwanan kudin ya bata an yabi haukan shi ba ya tsoro ka ajiyar zuba launi ya gamu lokaci cewa malam cewa wallahi yin ne wata lokaci bani barci da ni wani kwashi kayan shi wani kwashi kayan shi kurin kuma ta kurin ka matsala ce gurin kurin ta cikin tashi ta Allah ta yadda ne wasu kwanakin barci da barci bane da ni kuma mutum da sanar da Nijar Nijar zama an sanar da wasan wallahi da kashi ta gamu wallahi shabbana barci ma da ba barci kuta ku kuma kuma ganin makare kuma ganin makare makare haka kenan ga kenan ta wadata wadata take wadata wani gona ba ruwan shi kike kofi ko aka bi ta ba a cikin yan uwa za mu tafi wani lokaci za ta yi wazin kasa ko ya san shi da mashi an san shi da kuma shi da gaske yake an zo za ta yi wazi wani ko za ta yi wazin kasa ne iya murna a jin daɗi me shi ne nake iya murna ya ce na sayi abinci na sallami gida ga jika ta biyu da rabi a hannu lafiya lau kuma Allah da gaske ki da gaske ki za ta eh ima na za ta wazo kasa ne eh kurin daɗi ki ko a kabe ka ba to ka ga me zuciya ce haka amin kinan dai wannan abubuwa ne mutum kinan wannan abubuwa da ka tarbi na gurin mutum ka roƙon Allah ya bi a kan kwarai wannan zai maka Allah ne kinan ka roƙi Allah ya baka shine Allah ya baka wannan data ya baka tsoron Allah ya baka kame kai ya baka wadata zuciya ba da kake wallahi ce ya da addu'a Allah ya tambaye ka baka ta iya ya baka kun ko baka wadata ba shikenan ba iya an baka kun ko baka wadata shikenan eh ba ce ba kun wadata ba amma kai san kai san kan duniya material naka amma baka baka butu baka wadata zuci a talauci kake wani sai biki mutum kaɗan a kan kada ya biki don shi doka abin sa ka kare kare ba iya kamar bai gani na shi ya gwada abu na kaɗan kina kai shi ya kashe kamar ba abin da zai dan kaɗan ki wannan shi ki sai bai gani na shi hannun shi ki zan karɓi Allah Allah baka ya baka da yawa ya baka da yawa ba dai ya baka ɗabi'ar hutun zuci zuciyarka ta wadata mazana mai yake cewa yace man asba mu'afan fi jasadihi ko ya ce ma'afin fi jasadi ma'afin fi sarbihi lokuta yau mi kanu ma'adun kanu malakar duniya bai zafi da yana da ma'anar ruwa ke cewa wanda ma'anar ruwa ne ke cewa wanda ya waye gari gari lahiya jikin shi lahiya kuma gari lahiya ka mallaki abincin wuni ya ce duk wanda ya waye gari haka a wannan halin garin kawai gari ga zaman lahiya kuma kana da abin kana da lahiya a jikinka ka mallaki abincin wannan wunin annabi ce kamar kama da duniya gaba ɗayan ta kanun mulkar tun kanun mulkar duniya bai zafiriya kamar duniya gaba da duka an baka tsaninka ka kwan lafiya ka wanda cikin lafiya gai lafiya ci ka mulki abincin wuni guda don zo ne ya mulki na shekara dubu ma wallahi amma labai dutuwa kashe da mu sai yanzu da ke wani addu'a ce mulka yawan cikin addu'o'in mu allaman ya ta'aluka alhuda wa tuka wal afafa wal ghina rawa muslim سي عن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم رعى أتقى لله منها فليأتي التقوى من حديثي أن مسلم يزود نفسي قد أبن دبن معنى رواية yake ce ya ji adi bin hatim ke cewa ya ji manzan sama yana cewa mana halafa ala yamin wanda ya rantsuwa kan wani abu na rantsuwa sun mara'a a taƙalin damina misali na rantsi da allah bana taimaka ma wani ko na rantsi da allah bana zuwa gidan wani ko na rantsi da bana ayi aiki gaza kuma daga baya kaga a'a wannan abin da ka ce ba ka yi ka rantsi a kan shi yin shi ne mafi alkhairi to kakka ce ainihin yaran su wasan dai sadar da zumunta dan uwanka na karanta ba ƙara taimakawa kuma ƙara zuwa gidan shi kakka ce ainihin yaran su ai na riga na rantuwa da Allah shi Allah ta wala ta Allah urta da imanakum ko sai Allah ya toka ce ga ake ma na rantuwa ta kada ka ake alheri nan lahi ne ma sai ta manzo batarwa manzo Allah ke cewa ka doke akan rantsuwa da kai kai ba kai gushe kanta ba ka yi ka fara ka aikata abin da karanta ya yi ma alkhairi amma ka doge kan wani rantsuwa taka laifin ka yi zinin ka taka rantsuwa misali na rantsi da allah wani zuwa gidan wani amma zumunci ne ku to yanzu in ce aini tun da na rantsuwa kan taka rantsuwa ba zan je ba to wani shi ne laifin gwanda in je ba na rantsuwa da ba gwanda in je amma akwai ka fara ko kai ne ka fara wani shi ne duk abin da ka rikace baka za ya ga yin shi da alkhairi kaka ce ni na rantsuwa a ka yi ka fara kuma ka aikata alkhairi magana kenan ya ce kenan filatil taɓa kenan ka yi ka yi abin da shi mai jin tsoron Allah sai an abi umamata su dai bin ijlan albahili radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul a yakhutub سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا الله وصلوا خمسكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا الجنة ربكم yace abi muhammad yace naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa iya khutbi ya hudu ba wannan hudu yayi ta a hajjin ban kwana kina kusan kina kashe rayuwar shi da kwanaki yan wata uku ne da an kana hura ce ba ka danye wannan hudubar da yana cewa ittaqullah ku ji tsoron Allah da muna cin mamun tsoron Allah wa sallu khamsakum ku sallolin ku guda biyar wa sumu shaharakum ku azumci watan ku na Ramadan wa addu zakata amwalikum ku bada zakat dukiyoyin ku wa atiu umara'akum kuma ku yi da'a ga shugabanninku idan kuka yi haka ta dukulu jannata rabbikum za ku shiga aljannar ubangijin ta kawace gaban abin da ya duka bayan da ka gaba daya sai yanzu a nan menene ƙarshen babin kenan a takawa ko sai babun filiyaki na watawakul baban yaƙini da dogara ga Allah don ya ƙinin ke sa bawa ya ƙinin shi da Allah shi sa ba ya dogara ga Allah sai ka yansu ba babe guda tare suke daman kamar da ya ce idan akwai masala zai babe kan kaza yana budewa idan akwai ayoyin ƙur'ani da suke da alaƙa da wannan magana suke fara kawowa kuma daga baya kawo hadisai kan wannan masala ya ce ƙala Allah ta'ala ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما ya ce lokacin da masu imani suka ga wannan ƙungiyoyi sun zo na taron dangi da aka musulmi a shekara ta biyar na kace handak al-ahzab taron dangi ne hudawa da gatafan da ƙwareshawa da sauran da 'yan taron haɗin gwiwa a zo a wa musulmi zama guda a garin madina kuma taron da aka yi a zahiri musulmi ba sa iya gaba da gaba da waɗannan jama'a sun musu yawa sun musu yawan da bisu iya tunkarar su illa kurin allah ba da mutane daban yawan ya huce a hutu a buga gaba da gaba na ɗaya yahuda suke tare da su kewayen madina da annabi ya sa hannu da suna jijiniya da zama lahiya su kare kware mu kare ku ne da wani taɓa kun wata taɓa mu to su ne a gaban makirci su can ƙwarar shawa sun danno ganin an yi badar an yi uhudu ba su nasara ba in suka so yanzu ka aka yi neman aka yi farfaganda ya ga farfaganda don a samu haɗin kai wannan sun gano dukansu haɗari ne gare su su yahudawa na ke madina na ga wanzu allah wannan yaƙin da ya ce ya ci shawa a wannan abin suna ƙurin alama suna ga shawa su sun dangana su zai kansa ka ƙare in ya ƙare ka su zai wara su na gaman haɗari a wajen su yahudawa sun shawa sun samu abu ka je kaje kuma su kuma imamai su shawa. kina abin zama tun bangare haka sauran larabawa wani ba su da imani shi za ka samu aka samu aka samu yahudawa suka kamfankin suka yi farfaganda a cikin karkarar wannan gaba daya tun daga nan madina har zuwa makka suka ciyo kan mutane a zo a haɗu an san dai idan mu gama kanmu bai iya kanmu dole mu gama da su a rushe dole gaba daya haka suka shirya manzana samu labari abinda zai wakana amma kuma manzana Allah ya yi kurin ya za a yi kariya a kare kai kur ya za a kare kai ban mu isan kansu gaba da gaba ta kunan bangare da kuma shi ne shawara guda da aka bada ta a yi gada wadda doki bai tsallakawa ko mutum in ya ce ya ce ya saukai wa ana iya abinci ana iya mai da shi kunan aikin da aka ke ta wannan runduna kwarai allah tabbatar cewa musulmi sun girgiza sun girgiza ƙwarai sun tsorata ana gama shi kenan bale zan mai munafukai yawan ya kai akan wannan ne a takaice ake kira aka azab wanda annabi ba ana cikin ramai ba ya bata labari ce za su zo za su zagaye mu amma nasara tana kan musulmi masu imani insha Allah nasara tana gare mu shine a lokacin da munafukai su suna cikin musulmi lokacin da aka zo wajen wani rami ana sarawa ana sarawa domin dutse ne wannan mai ƙwari da kasa kasa wasa shi a ce manzana ya cikin aiki an ce lokacin ma yunwa ta dame su har ciki an ana ɗarmi ciki aiki kurum ba abincin kirki yunwa ma ta dame su kuma ga za ka hari abokan gaba ka abokan gaba abin ya yawa sa a manzana zama ya mance asar asabi hirar da wada aiki kurum ba yi ba zuwa bayan asar hirar da wada can ba mu garba aka tana subhanallah ba yi ba zuwa bayan asar ba bayan asar ba da wuce subhanallah sun shiga tattalin makasar da asar ya yi sallah ce allah cikin kabar su da wuta ta kuma aka tashi aka yi sallah ba mu garba ta bai ba a zarar a ta daura wata an ce bai ba a zarar ma aiki ko aiki to a cikin aikin da ake yanzu wajen dutse sun buga sun buga dutse yau shi da a samu a yi wani gada ka ce rasu allah wala an zo wani wuri wannan abin ya kasa wasu ya ce na yake ku ban digal aka ba shi digal ya musa ya ɗaga ya bugo guda fat ta barke ya bare dutse ya yi warkiya fat ya haske ya warkiya ya ce Allahu akbar an gwada maka tambun kisara daga nan ya ce al'umma ta hita mana cika tambun kisara tabbas muna kuka ce kunje kunje kunje kunje kunje jiwa muna tsaron zuwa kashi ma ka ce zaba cika kisara muna ga muna tsoro cin ka zuwa kashi ma wannan hada ka ce sai kamar shirme ne sai kamar shirme kamar shirme ne tsakanin su ke tsakanin su kuma su dole ne kusan su suna aibanta shi gujewa wai kisara za ci ba ya ɗauki ya buga ta biyu ya ɓare dutsen ya ce allahu akabar an guda mun katangun sana'a an guda mun ya ce na uku ya ce an guda mun katangun rum ta al'umma ta hita ciwon garuruwa jizke kamar ta ya ce kuma ban kai abin tabbata cikin karbin kari abin tabbata kasar shekara mutum duk abin da ya tabbata da mace bikin wasu shekara talatin tana ya yawa shekara ta biyar da hijira sha bakwai wani cikin umar aka bude aka bude aka bude aka bude wannan rum aka bude faris aka bude rum lokacin umar aka bude su sha biyar zuwa shekara ashirin za mu ce shekaru kaɗai mana aka abu kuma abin ya tabbata to kai masu muna wani magana a takaice ne yanzu wannan aya tana maganar halin masu imani walamma ra'al mu'minuna al-ahzab lokacin da masu imani suka ga wannan rundunoni na kahore sun zo sun danno ga sunan maimakon sakariya suka ce hada ma wa'adna Allah wa rasul wannan shine abin da Allah da manzo kuma alƙawari na bakan gaba za su kawo mana hari kuma za mu ci nasara akan su wa sadaqa Allah wa rasuluhu kuma Allah da manzo sun yi gaskiya ga sun zo kin wa ma za da illa iman wata sinima ganin waɗannan abokan gaba ba abin da ƙara masu imani illa ƙara imaninsu ta Allah suka mai kauya kan alƙawarin Allah magana ke nan da alƙawarin Allah wa ƙala ta'ala alladina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum fa khashawhum fa zadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel fanqalabu bi ni'mati min Allah wa fadlan لم يمسسهم لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل ذو فضل عظيم نا الله كي بل بارن الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم يا وكان بايا اود kusan an uhud an kware an jinanta mana an raunin musulmi kware an kashe wajen mutum saba'in da gurin kore shawa su kare daular su mamaye garin ba sai zai ba samu nasara ba ta wannan to musulmi suna cikin jini ba iri warkiya ba gagawoki kuma aka ce su bi waɗannan jama'a ta ƙurshiya su bi bayansu su iske su wani abin ƙwarar ya yi wuni ga wasu to amma su musulmi sun yarda turatun suka yi tawaga annabi ya kira za a ji abu bayansu sai aka zo ake ba su tsoro na hukai cewa wallahi sun tsara taron sun haɗu wallahi ba za ku iya su ba kaza kaza aka ba su tsoro na hana su kuma nan kin wuta ki matsala ce ta da mace Allah ce a wuta bisu kin wuta ki fadari ne suka su kawo musu cikas cewa ka ba su tsoro kan kutawa ai suna nan sun taru shi inna nasu karjamu lakum wannan mutanen kawuran sun haɗuwa fakashawun mula ku yi hantara ku yi tsoron su kakko iske zuwa to wannan abin da suka yi kowa su masu imanin fazadahum imana su ba maka su tsoro he ma imanin sai ya karu akan tunkara akan gaba wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel yanzu gaba suka ce sabbi suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah ya ishe mu kuma Allah shine abin dogara hasbunallahu wa ni'mal wakeel kuma fanqalaba bi ni'matin min Allah fadan lam yusuf Allah ce kuma ƙarshen sun je kuma saman masana fadar ba Allah ce he ma suka dawo da fadar Allah da da Allah ba abin da ya same su a shekar yaƙi sun tsere a kan gaba tsaya ba ƙarya yaƙi suna tsayawa sun sha sun sha gida ƙwarar shawar ne gida su koma ba tsaya ba ba su tsorata sai labarin su musulmi sun kama hanya ta yi suka suka su komo su ida suka labarin musulmin Allah samu tsoro ya suka shafa ya suka yi suka gaba kina Allah ce suka dawo fanqalabu bi ni'mati min Allah wa fadlan lam yamsusu suka dawo da fadala ta Allah lam yamsusu su ba wani abu mummuna da samu su mun wattaba wurin da wannan sun biyar da Allah imin da Allah sai da alƙawarin umarnin da Allah ba da abin sun bi ke suka nemi yardar Allah kuma dama shi kuma Allah wanda zu fadlan azim Allah bi fadlan bi fadlan bi girma وقال تعالى cikin da magana ayoyi da muke ce Allah kuma yace wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut Allah yana kiranka ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ke magana cewa ka dogara ala al-hayy alladhi la yamut ka dogara kai mun imani ka dogara ga rayayye wanda baya mutuwa dan ma duk wanda ka kama ka dogara ya ka riga shi ko shi riga yaka kowai amma kada ka kama Allah shine abin kamawa wanda rayan da baya mutuwa baya gushewa ma'unwa ka kama ko mulki ne ya kare ko kuwa eh in kudin ne su kare duka mawatar da mutu ka kuma ka dogara shi ka kaya ban zake an ta ka kama totuwa amma ka dogara ga Allah farko shi ne alhair da zai mutu kuma da yake dama yayi mai ikon yayi ya bada ko ya hana ka tambaya wajen mai abun ka dogara ga mai iya mai abun dogara magana kenan sai Allah ce girma tawakkal ala alhayy alladhi la yamut ka dogara ga rayayyen wanda baya mutuwa tunda ayoyi masu jan hankalin wajen dogara ga Allah wa qala ta'ala wa ala allahi falyatawakkalul mu'minun wala ta masu imani mai abu suna dogara ga Allah duk mai imani da Allah yake dogara yace kuma wata aya ta gaba fa za a zamta fa tawakkal ala Allah na Allah ta shawar shawar fil amal in za ka yi abin shawar fil amal kamar shawara amma in ka kai bayan shawara an shawara za ka zaka da abin da ka shawara kaka dogara kan shawara mutane na magana kenan eh mun yi plan an yi tsari an yi shawara haka kamata mu wannan mu yi namu ne kan mu dogara ga wannan shawara ta mu haka muka tsara muka yi filan muka tsakare za a yi kaza to wannan namu ne muka adace mu Allah ta shawar fil amr amma fa za a zamta in ka tashi niyyar zata da wannan shawara fa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah ba ga ba da ra'ayinka ba ba shawara ka ba ka ka dogara kanka wannan wani aiki ne kai na kai kai sai ka sai ka bar mu Allah sauran shin dogara ga Allah kenan sai ka ta dogara ga Allah bayanin asbab sai ka ta tawakkul mai tawakkul ai ka dawo da ka hasa yin abin da kace kai na sababi akwai asbab Allah shi da kun Allah ya arta ka ce an kwanta da gita da Allah azza ni shi Umar kace son son bata ruwan zina bata ruwan zuwa zama kuna ta wurin kwanar kwanar azzi bila kuna daki a ku tashi ku nema ku rinka azzi ga Allah kai abin da aka dora maka sai ka dogara ga Allah kaka ce na dogara ga Allah kuma kai baka nema kai naka ta kama da sauran hatta da kake wannan labarin tsuwa da min zan nake cewa law annakum tawakkaltum ala allahi haqqa tawakkuli la zakkum kama yasqut mace takadu khimatan wa taruhu bitana magana ke cewa inda zaku dogara ga Allah haƙiƙanin dogara ga Allah zaku yi yace Allah zai arzuta ku yadda yake arzu tsuntsu me yake da matsun ai ta takadu khimatan wa taruhu bitana idan tsuntsu wani annabi ta tana hutawa da sahi ciki ba abinci ta koma gida ciki a ciki haka ya zama ta huta ne ma ba zama ta a cikin ɗakin da tsuntsu kanta ke ta yadda ta nema kenan dogara ga Allah bai hana nema shi ne asbab kuma me kai naka ka hoto da man kasuwa ka bude kaya ka bude shago ka tauri min sana'a wa in ba da sara samu gurin samu Allah ne sai ga muku mutum ka kattun ku daya layin ku daya garjin ku daya garjin fata fata kai da kirba ka zawa sai kan naka ka ga ga wannan yawan kuma gani ne a haka Allah ba abun hannun Allah ba ba kayan bane ba Allah ya sa albarka Allah ya bada kasuwa amma kai kenan ka zo ka bude Allah shi ke ka kiliyan shi ke ka min shi ke sa albarka shi ne magana kenan ka nema ka yi naka kuma albarka tun nasara ga Allah kenan ka yi naka saboda ka bar mu Allah shi dogara ga Allah na yi nawa kuma saboda Allah naka ne shi amin kenan Allah ta faɗa ɗanta fatakula da Allah sai wata aya sai ka ce kai wal ayatu fil amali bit tawakkul kasatu ma'luma yace ayoyi masu magana kan dogara ga Allah suna da yawa kuma an san su na bane kamata sai Allah kamar da sun kafa insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته